الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد za mu tashi darasi na 32 a cikin karatunmu na sahih muslim yau 21 ga watan rabi'ul awwal hijira ta 1439 wadda ta daidai da 3 ga 12 shekara ta 2017 ta miladiya za mu tashi babu ithbati shafa'ati wa ikhrajil muwahhidin minan nar na'am na'am babin tabbatar da ceto da kuma fitar da almuwahidina ma'abuta tauhidi masu tauhidi daga wuta
قال وحدثني هارون بن سعيد من عيلي na'am قال حدثنا ابن وهب na'am قال اخبرني مالك بن انس na'am عمرو بن يحيى بن عماره na'am daga amr eh, shi amr ibn yahya almazini نعم almadani na'am
قال حدثني ابي na'am yace سعيد الخدري na'am daga abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce يدخل الله اهل الجنه الجنه Allah Allah zai shigar da 'yan aljanna cikin aljanna يدخل من يشاء برحمته yana shigar da wanda ya so da rahmarsa ويدخل اهل النار النار kuma yana shigar da 'yan wuta cikin wuta ثم يقول انظروا sannan sai ya ce ku duba من وجدتم في قلبه مثقال حبه من خردل من ايمان wanda kuka samu a cikin zuciyarsa akwai kwatankwacin kwayar komayya na imani فاخرجوه ku fitar da shi يخرجون منها هما- همما sai a fitar da su humaman sun zamanto baki ka sun zamanto gawayi قد امتحشوا qadim tahashu sun kone القول في نهر الحياة fa yulqawna fi nahril haya sai a jefa su a cikin a cikin koramar rayuwa a cikin kogin rai awil haya haka yake alhayati ko kuma alhaya
فينب- فينبتون فيه كما تنبت الحبة من جانب السيل sai su tsoro a cikinta a alhaya na biyu din shine almatar Mm, alhaya bitta kuma rayuwa
نعم Fayumbatu- a fayambutu na fihi sai su tsoro a cikinsa
كما تنبت الحبة إلى جانب السيل kamar yadda alhibba kwaya wato wadda aka a, kwayar hatsi take take wato tsorowa a gefen wa- a- a ruwa da ke kwarara ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية ba ku ba kwa ganin ta inda take fitowa tana mai fasufasi mai wato mai- mai mai karkacewa wato mai- mai mai juyewa wato multa- ba mai kakkiya ba ma'ana ta ta- ta durkushe
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة wannan ya kunga ya tabbatar da cewar ah, ya tabbatar da fitar da mutane daga cikin wuta waɗanda suke da koda kwatankwacin kwayar komayya shine akallan kwaya da ake da ita ita ce ah, ita ce ake ce ma kwayar komai alkardal ana fito da su daga wu- daga wuta wannan kuma da shafa'a ne saboda haka wannan ya tabbatar da ceto sabanin waɗanda suka yi inkarin ceto dinnan sun ce nabtun in ji alkazi iya yan bitu fil hashishi sigaran wato a tsiro ne da yake fitowa a cikin ciyawa ƙanana Eh, shine hibbatu Mm, na'am قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة na'am قال حدثنا عفان na'am ibn muslim قال حدثنا وهيب na'am wuhaib ibn khalid حاء ya hawwala sanadi قال وحدثنا حجاج بن الشاعر na'am قال حدثنا عمرو بن عوف na'am قال اخبرنا خالد na'am كلاهما kilahuma da wuhaib da khalid khalid ibn ah, khalid at-tahan عن عمرو بن يحيى بهذا daga amr bin yahya almazini da wannan isnadin وقال kuma suka ce a cikin hadisinsu فيلقون في نهر sai a jefa su a cikin wata korama يقال له الع- ana ce mata alhaya rayuwa
ولم يشك walam ya shukka ba su shakka ba fi naharil hayati ko ka fi awil haya ba su shakka ba a cikin wannan lafazi في حديث خالد a cikin hadisin Khalid Tahan كما تنبت البثاءة في جانب الشمس kamar yadda al-ghutha'atu shi- ya- take fitowa shine wato a kumfa abinda ab- a- wato shine abubuwan da da ruwa mai kwarara mamako ya zo da shi yake tuhowa da shi fi janibi sail a jam- a- a gefen a gefen ruwan
وفي حديث وهيب a- a- wa biya- wa fi hadithu wuhaib a hadisin wuhaib كما تنبت الحبة في حمية fi hami'a في حمية aw hamilati sail في الصيد na'am kamar yadda alhibbatu shine wato tsiro da ke fitowa a cikin a, ciyayi yake fitowa fi hama'a fi- fi hama'ati as-sail aw hamilati as-sail hama'ati a, alhama alhami'a wa hiya at-tin al-aswad alladhi yakunu fi atraf an-nahar shine bakin yumbu wanda yake zamantowa a gefen a a gefen korama a gefen kogi Eh, duk waɗannan sunaye watakila duk akwai su a hausa amma duk ba mu san su ba Eh? to wani su- me sunansa me sunansa wannan bakin yimbin eh to me sunansa tabo a to ai tabo wannan tabo ne na daban tabo wanda yake ruwa ya dabo ya debo shi daban yake eh a- a- a jo- wanda suka yi a turanci kun san akwai shi a geography ba shine suke cewa ba abin nan alluvian deposits eh, exactly eh, alluvian deposits Mm. na'am laka Ah. na'am lallabiya ko eh to amma wannan ai ba wanda shi ba ba lalle ya zamanto wanda ruwa ya dauko shi bane ne kamar da mana ce yankun da ne to shikenan dai mun dai an fassara shi dai sunansa dai ba dai za a rasa sunansa ba na'am hami'a eh hami'a hami'a asalinta dama yumbu ne eh wadda za fi ainihin hami hami'atin eh, amma wannan hami'atin din ai mai zafi ne Eh, mai- mai- mai- mai- mai- mai- mai zafi mai tafasa Mm. Mm,
قال وحدثني نصر بن علي الجحدبي na'am
قال حدثنا بشر bishir بشر bishir ibn na'am يعني ابن المفضل ibn al-mufaddal ابن المفضل na'am عن ابي مسلمه daga abu maslama shine sa'id ibn yazid al- al-azdi al-basri عن ابي نضره daga abu nadra al-mundir ibn malik ibn quta'a al-basri daga abi sa'id al-khudri قال رسول الله صلى الله عليه ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce وسلم اما اهل النار الذين amma dai kun ga 'yan wuta waɗanda suke su ne 'yan cikinta abutanta يموتون فيها ولا to su kan ba sa ra- ba sa mutuwa a cikinta ba sa rayuwa ولكن ناس amma amma amma wasu mutane wadda wuta ta same su ta ƙona su bi zunubihim saboda zunubansu او قال ko kuma ya ce saboda kurakuransu فأماتهم إما- إم- إماتة حتى إذا كانوا فحما to sai ya kashe su kashewa hatta idza kanu fahaman har sai idan sun kasance wato bakin gawayi أذن بالشفاعة sai a ba da izinin wato ash-shafa'a فجيء بهم sai a zo da su دبائر دبائر
Ah, fa- ah, afwan faji'a bihim daba'ira daba'ira sai a zo da su jama'a jama'a ai jama'atun mutafarriqa jama'atun mutafarriqa فكفوا على أنهار الجنة sai a yada su a cikin koraman aljanna ثم قيل يا أهل الجنة sai a ce ya ahal aljanna ya ku yan aljanna فيضوا عليهم ku kwarara musu فينبتون نبات الحبة sai su tsuro irin tsurowar a irin tsurowar wato a a a a- tsuron da ke cikin ciyaya ciyawa in? shine weed din eh na'am تكون في حبل السيل da suke kasancewa a cikin abin da wato eh, ruwan da ke kwarara ya kwaso فقال رجل من القوم sai wani mutum daga cikin jama'ar ya ce كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان في ya البادية ce kai ka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ra- ya kasance a ƙauye wato saboda sanin irin waɗannan sai wanda da sunayensu eh irin waɗannan misalan na'am قال وحدثناه محمد بن- بن المثنى وابن kuma بشار.
Muhammad ibn al-Muthanna ya karanta mana wannan hadisi wa ibn al-Bashar da kuma Muhammad ibn al-Bashar قال suka ce حدثنا محمد بن جعفر na'am قال حدثنا شعبة na'am عن أبي مسلمة na'am قال سمعت أبا نضرة yace na na ji Abu Nadra shine al-Munzir ibn Malik عن أبي سعيد الخدري daga Abi Sa'id al-Khudri عن النبي صلى الله عليه daga annabi sallallahu alaihi wasallam وسلم بمثله da kwatankwacin wannan hadisin har ya zuwa ga faɗinsa في حميل السبع fi hamilis sail ولم يذكر ما بعده bai ambaci abin da yake bayansa ba na ƙala rajulun min alƙawun ka anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam kana bil badiya na'am باب آخر أهل النار خروجا babu ak- akhir ahalin nari khurujan babin dan wuta na ƙarshe da shine zai fita daga cikinta wanda zai fita daga- na ƙarshe da zai fita daga wutar jahannama ga wannan duk irin tarjamar qadi iyad ne gashi nan qadi iyad duk haka shi ma yayi tarjama Mm. saboda haka daga wajen sa- nawa- dama dai nawawi ya dogara ga sharhin qadi iyad ne ya dauko na'am قال حدثنا عمر بن أبي شيبة na'am إسحاق بن إبراهيم الحنظلي Allah shine ibnu rahuya كلاهما عن جرير dukkaninsu daga jarir ibn abdulhamid al-dabbi قال عثمان uthman ya ce a hadisinsa حدثنا جرير haddathana jarir عن منصور daga mansur ibn al-mu'tamir daga ibrahim ibn yazid al-naha'i daga abida ibn amrin salmani عن عبد الله daga abdullahi ibn mas'ud قال قال رسول ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce إني لأعلم آخر أهل النار wallahi ni ina lalle ni ina sanin ina sanin dan ar- dan wuta na karshe da ke fita daga cikinta وآخر أهل الجنة دخولا kuma na dan aljanna na karshe da ke shiganta رجل ي- يخرج من النار mutum ne da yake fitowa daga wuta حبوا habbuwan yana mai rarrafe فيقول الله تبارك وتعالى له sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce masa اذهب فادخل الجنة tafi ka shiga aljanna فيأتيها sai ya zo ma aljanna فيخيل إليه أنها ملأ sai a sai a wato suranta ta gare shi cewa ta cika فيرجع sai ya koma يا رب sai ya ce ya ubangiji na وجدتها ملأ ai na same ta a cike take فيقول الله تبارك وتعالى sai له Allah tabaraka wa ta'ala ya ce masa اذهب فادخل الجنة tafi ka shiga aljanna قال فيأتيها sai ya zo mata فيخيل إليه sai أنها a suranta masa cewa ta cika فيرجع sai ya koma يقول يا رب sai ya ce ya ubangiji na وجدتها ملأ na same ta cike take يقول الله sai Allah ta'ala sai Allah ya ce masa فادخل الجنة je ka ka shiga aljanna فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها to kana da kwatankwacin duniya da goma tamkarta
أو إن لك عشرة ko أمثالها kuma ya ce kana da tamkar duniya guda sau goma قال فيقول sai ya ce
خربي kana, a- kana wasa da ni ne أو أتد أو
a tadhaku bi ka mun dariya ne وأنت الملك alhali ko kai ne sarki قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحكا ya ce ibn masud ya ce wallahi na ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi dariya har sai da haƙoransa na fiƙa suka bayyana قال فكان يقال fakana yuqalu an kasance ya ce an kasa ana cewa ذاك أدنى أهل الجنة منزلا wannan shine mafi koma bayan yan aljanna a matsayi na'am
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة wa haddathana abubakar ibn abi shayba قريب na'am da abu kuraib muhammad ibn al-ala al-hamadani أبي قريب wannan lafazin na abu kuraib ne قال suka ce حدثنا أبو معاوية abu muawiya ad-darir ya garanta mana hadisi عن الأعمش daga al-a'mash عن إبراهيم daga ibrahim عن عبيدة daga abida عن عبد الله daga abdullahi ibn mas'ud قال قال رسول الله yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce إني لأعرف آخر lallai ni na san karshen yan wuta da ke fita daga cikin wuta رجل mutum ne يخرج منها yana fitowa daga cikinta yana mai jan gindi فيقال له sai انطلق a ce masa tafi فادخل الجنة ka shiga aljanna قال فيذهب ya ce sai ya tafi فيدخل الجنة sai ya shiga aljanna فيجد الناس قد أخذوا أخذوا المنازل sai ya samu mutane duk sun kama gidajensu فيقال له sai a ce masa الرحمن الذي ka tuna da zamanin da ka kasance da ka kasance a cikinsa فيقول نعم sai ya ce eh فيقال له تمنى sai a ce masa to ka yi buri فيتمنى sai ya buri فيقال له sai a ce masa لك الذي تمنيت to kana da abin da kai bu- kana da abin da kai gu- kai burin kai gurinsa wa ashratu adhafi dunya da ninki goma na duniya قال فيقول أتمنى sai ya ce yanzu kana wasa da ni ne kane min izgili ne وأنت الملك alhali kuma kai ne Allah sarki قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله ya عليه ce wallahi na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dariya وسلم بدت نواجذه har sai da haƙoransa na fiƙa suka bayyana
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة na'am قال حدثنا أطفال بن مسلم na'am قال حدثنا حمار بن سلمة na'am قال حدثنا ثابت na'am albunani عن أنس daga Anas بن مسعود daga Ibn Mas'ud kun ga wannan riwayar sahabi daga sahabi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce آخر من يدخل الجنة karshen wanda zai shiga aljanna رجل فهو wani mutum ne fa huwa yamshi marra yana tafiya wata marra ويكبو مرة kuma yana faduwa wa yana faduwa akan fuskarsa yana jan jiki wata marra وتصفؤه النار a wutar wuta tana harshen wuta yana wato yana kona shi marra ma- wata marra فإذا ما جاوزها to idan ya tsi- idan ya ketare ta التفت إليها sai ya juya ya kalle ta قال تبارك الذي نجاني من sai ya ce a- alkhairin wanda ya tsi- sarkin alkhairin Allah wanda ya tsirar da ni daga gare ki yayi yawa لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه lalle Allah ya bani wani abu ya bani abin da bai bama wani ba daga cikin mutanen farko da mutanen karshe وترفع له شجرة sai a dauko sai a sai a dago masa wata bishiya فيقول أي رب sai ya ce ya ubangiji na أدنني من هذه الشجرة kusantar da ni zuwa wannan bishiya
فأستظل بظلها sai in shiga cikin inuwarta وأشرب من مائها in sha daga cikin ruwanta فيقول الله عز وجل sai Allah az- Allah mabuwayi da daukaka ya ce يا ابن آدم ya kai dan adam لعلي إن أعطيتكها to ta- a- a- la'alla idan wato kaunar cewar idan na baka ita سألتني غيرها zaka tambaye ni wani abu zaka sake tambaya ta wani abun فيقول لا يا رب sai ya ce a'a ya ubangiji na ويؤاهله yayi masa alkawari لا يسأله cewa ba zai tambaye shi waninta ba وربه يعذره ubangijinsa kuma yana karban uzurinsa أنه يرى ما لا domin yana ganin abin da ba shi da haƙuri a gabarinsa
ويدنيه منها sai ya kusantar da shi zuwa gare ta يستظل بظلها sai ya samu inuwa daga inuwarta ويشرب ya من مائها sha daga ruwanta ثم ترفع له شجرة thumma turfa'u lahu sannan a dago masa wata sannan a dauka a- a- sannan a daukaka masa a dago masa wata bishiyar هي أحسن من الأولى tafi wa- tafi ta farko kyau فيقول أي رب sai ya ce ya ubangiji na من هذه العشرة kusantar da ni zuwa ga wannan domin in sha daga ruwanta أتظل بظلها wa astadhilla kuma in sami shiga cikin inuwa da i- inuwarta لا أسألك غيرها ba zan sa ba zan tambaye ka waninta ba فيقول يا ابن آدم sai ya ce ya kai dan adam ألم تؤاهدني shin baka yi kul- baka dau- baka yi alkawari a gare ni ba لا تسألني غيرها cewa ba za ka tambaye ni a waninta ba فيقول لعلي sai ya ce ina kauna da ya ce da kaunar in aka in na kusantar da kai zuwa gare ta تسألني غيرها za ka sake tambaya ta waninta ويعاهده أن sai ya masa alkawari cewa ba zai tambaye shi waninta ba وربه يعذره ubangijinsa kuma na karban uzurinsa يرى ما لا domin yana ganin abin da ba shi da haƙuri gabarinsa ويدنيه منها sai ya kusantar da shi zuwa gare ta ويستظل بظلها sai ya shiga cikin inuwarta ويشرب من مائها ya sha daga cikin ruwanta ثم ترفع له شجرة sannan a sake ɗauko a ɗago masa wata bishiyar عند باب الجنة a nan ga ƙofar aljanna هي أحسن من الأولين min al'ulayayi ne الأولين ita wannan tafi na- na- na- na biyun wato na biyun farko a ta- ta- tafi biyun farko kyau ويقول أي رب sai ya ce ya ubangiji na أدنني من هذه kusantar da ni ya zuwa ga wannan لأستظل بظلها domin in shiga cikin inuwarta وأشرب من مائها in sha daga ruwanta لا أسألك غيره ba zan tambaye ka waninta ba فيقول يا ابن آدم sai Allah ya ce ya kai dan adam لم تؤاخذني shin ba ka yi alkawari gare ni ba cewa ba za ka tambaye ni waninta ba قال بلى يا رب ya ce haka ne na yi alkawari gare ka ya ubangiji na هذه لا أسألك غيره to wannan dai ita ce ba zan tambaye ka wata ba وربه يعذره ubangijinsa kuma yana yi masa uzuri domin yana ganin abin da ba shi da haƙuri ga barinsa فيدنيه منها sai ya kusantar da shi zuwa gare ta فإذا أدناه منها idan ya kusantar da shi zuwa gare ta يسمع أصوات أهل الجنة sai ya ji sautin mutan 'yan aljanna ويقول أي رب sai ya ce ya ubangiji na أدخلنيها shigar da ni ita فيقول يا ابن آدم sai ya ce ya kai dan adam ما يس ما يسلمني ما يسلمني منك
ma yasrini minka me zai- me zai yanke ni daga gare ka ne A- ai a wato yaqta'uni ma yaqta'u mas'alataka minni me zai yanke wannan tambayata wannan roƙon naka daga gare ni أيرضيك أن أعطيك أعطيك الدنيا ومثلها معها shin za- za- wato zaka yarda zai faranta maka in baka duniya da kutankucinka tare da ita da kutankucinta tare da ita قال يا رب أستع- atastahzi'u minni wa anta rabbul alamin sai ce ya ubangiji na yanzu kana izgili da ni bayan kuma kai ne rabbul alamin فضحك ابن مسعود ibnu mas'ud yayi dariya فقال ألا تسألوني yace to ba za ba- me- ba- ba za ku tambaye ni ba me yasa nayi da nake dariya فق- فقالوا مما ضحك mimma tadhaku sai suka ce me da me saboda me kake dariya قال هكذا ضحك رسول الله yace haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dariya فقالوا مما تسألوني sai suka ce daga me kai me- da- me yake baka dariya ya rasulullah قال من ضحك رب العالمين yace daga dariyar ubangijin talikai
قال أتستهزئ بي hina kala yayin da ya ce a tastahzi'u bi wa anta rabbul alamin kana yin izgili da ni alhali kai ne ubangijin talikai فيقول إني لا أستهزئ منك ya ce ni Allah sai ya ce ni ba na yin izgili da kai ولكني على ما أشاء قدير sai dai ni mai iko ne akan abin da na so to wannan baya yana daga cikin wannan yana daga cikin hadisan sifat sifar Allah ce sifatul fi'liya wanda suka rataye da kudura Allah wanda ba wanda ya san hakikanin su sai Allah ya Allah yake yin a dariya wannan a, shine ya san kaifiyata amma tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa babu cewa an ra- a- a- an an yi raini ga Allah an an sifanta shi da wannan bal sifar kamala ce domin duk wata sifa da Allah ko manzansa sallallahu alaihi wasallam suka sifanta Allah da shi sifofin kamala ne saboda haka ya wajaba mu imani da su ko wani ya daga cikin hadisan hadisan musalsal inda shi ibn mas'ud sai ya yi dariya kamar yadda ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi dariya to waɗansu za ka ga irin wannan hadisin sai ya zo kowane mai riwaya da ya riwayar shi ma sai ya yi wannan har kan kamar hadisin ibn abbas fa ana uharrikuha kama ra'aytu rasulullahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuharrikuhuma ina motsa lebena kamar yadda ka- naga annabi sallallahu alaihi wasallam ina motsa lebansa to shi ma abin nan a- a- ubaidullah آه، ابن عبد الله بن آه، عبيد الله ابن عتبة بن عبد الله بن آه، ابن عتبة بن مسعود yace ni ma ina yi kamar yadda naga ibnu abbas yana yi wa haka za to sai ga ruwat din duk sun dauko wanda duk yayi in ya ruwaito to shi wannan ba zai yiwu mai karanta hadisi daga littafi ya gano shi ba sai dai wanda ya karanta a gaban malami idan shi ma ya karanta a gaban malamin sa shine ake cewa al-musalsal hadisi al-musalsal na'am bidahik eh Mhm. amma wannan ba a ruwaito cewa bayan ibn mas'ud din wani yayi ba shi da ibn mas'ud yayi to amma sauran da suka ruwaito su sun yi dariyar ba a ruwaito ba na'am
na ayyukan hannun ibn taymiya rahmatullahi alaihi na kan cewa wuta akwai lokaci da za a zo a tsari Hmm.
shi hadisin farko a babu ne yana kamar nuni inni da a'lamu akhira ahlin nari khurujan minha Hmm.
ana nuni kamar zamce kamar shakul islam zai iya karfafa kamar ra'ayi Mm, da zai karfafa shi ba don an ce shi ne ɗan ƙarshen al- ɗan wuta na ƙarshe da zai fita cikin masu fitar kenan Eh, eh, ba wai wuce ne wutar ta ƙare ba wato cikin masu fita daga wuta na ƙarshen su da zai fita shi ne wannan Eh, saboda haka babu hujja akan cewar wuta za ta ƙare ya zaman tuta wayi gari babu kowa a cikinta wannan hadisin ba zai zama hujja akan wannan ba na'am باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها babu adna ahalil jannati manzilatan fiha babu mafi wato karanci mafi koma bayan an aljanna a matsayi a cikinta
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة na'am قال حدثنا يحيى بن أبي بكير yahya ibn abdullah ibn abi bukair wannan ana nasabta shi zuwa ga kakansa
قال حدثنا زهير بن محمد na'am
عن سهيل بن أبي سعد daga suhail ibn abi salih عن النعمان بن أبي عياش daga nu'man ibn abi ayyash عن أبي سعيد الخدري ah, abu- daga abu sa'idin al-khudri أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce إن أدنى أهل الجنة منزلة mafi wato ka- mafi koma bayan yan aljanna a matsayi رجل صرف الله وجهه mutum ne da Allah ya s- ya ya kawar da fuskarsa daga wuta قبل ال- قبل الجنة ya zamanto yana f- a- a- a- ta ta jihar aljanna aka juya zu- fuskarsa daga jihar wuta aka fuskantar da shi jihar aljanna مثل له شجرة ذات ظل ya ya ku- a- a- Allah kuma wato ya ya ya si- ya ya ɗaukaka masa ya kwatanta masa wata bishiya ya nuna masa bishiya za ta zillin ma'abuciyar inuwa فقال أي ربي sai ya ce ya ubangiji na kusantar da ni ya zuwa ga wato gabatar da ni ka gabatar da ni zuwa ga wannan bishiya أكون في in ظلها kasance a cikin inuwarta وساق الحديث بنحو ya kwararo ya- ya- ya- ya kwararo hadisin ya ju- ya- ya zubo shi kamar a- a- ya ambaci hadisin da kwatankwacin hadisin ibn mas'ud ولم يذكر amma bai faɗi fa yaqulu ya ibn adam bai ce ya kai dan adam ما يسري ma yasrini minka me zai yanke wannan tambaya ta kai zuwa ƙarshen hadisin زاد فيه amma shi kuma ya kara a cikinsa يذكره الله Allah sai ya tunatar da shi سل كذا وكذا to ka tambayi kaza da kaza mana فإذا انقطعت به الأماني idan gorace-goracensa suka yanke suka kare قال الله ولك sai Allah ya ce to na baka naka ne wa ashratu amsalihi da goma da- da- da- da goma ta- wato da da goma tamkarsu قال ثم يدخل بيته sannan sai ya shiga ɗakin gidansa فد- فتدخل عليه زوجاته zaujatahu زوجته sai matansa biyu su shiga wajensa من الحور العين daga horul ain فتقولان sai ta ce sai su ce masa الحمد لله الذي أحياك لنا Allah yabo- godiya ta tabbata ga Allah da ya rayar da kai gare mu وأحيانا لك kuma ya rayar da mu gare ka قال فيقول sai ya ce ما أعطي أحد mithla ma utitu ba a ba ma wani irin abin da aka bani ba ya ga hurul in ma to masu mata biyu sai ku yi albishir mun gani akhir mafi kowa baya a cikin aljanna mata biyu gare shi ba mai mace daya Eh, adna ahlul jannati kenan saboda haka adna ahlul jannati ba shi- ba ba mai mace daya ba aminin goro eh. na'am Eh, sai ku yanke nan kan mata su ji Ah, na'am قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي al-ash'athi daga sa'id ibn amr al-ash'athi قال حدثنا سفيان بن عيينة Allah bari mu gani wannan ya ce ya gabata Sa'id ibn Amr al-Ash'afi Ash'afi Abu Uthman al-Kufi thiqatun min al-ashira mata salas- sanata 30 230 Sa'id ibn Amr ibn Sahal al-Kindi al-Ash'afi al-Ash'afi
قال حدثنا سفيان بن عيينة na'am عن مطرف daga mutarrif shine ibn Abdullah ibn Shikhir ومن أبجر da ibn Abjar عن عن الشعبي ibn abjar shine abdulmalik ibn sa'id ibn hayyan ibn abjar na'am عن الشعبي daga amir ibn sharahbil ash-sha'bi wannan riwayar tabi'i daga tabi'i dan ibn abjar tabi'i ne sha'bi ma tabi'i qala yace سمعت المغيرة naji mujir mughira bin shu'ba
رواية riwayatan إن شاء الله insha Allah riwaya ce insha Allah wato ma'ana marfu'an shine ka san ɗaya daga cikin siyagul raf'u shine mutum ya ce haddathani riwayatan a yana mai riwaya ma'ana zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am kamar ya ce ne haddathani marfu'an eh na'am ها ka hawala sanadi قال وحدثنا ابن أبي عمر ibnu abi umar muhammad ibnu abdullah ibnu abi umar al-adani قال حدثنا سفيان yace sufyan ya karanta mana hadisi ibnu uyayna قال حدثنا مطرف مطرف ابن طريف عفوا ashe ba ibn abdullah ibn shikhir bane wancan mutaqaddim na'am ابن ظريف وعبد الملك da abdul malik سعيد ibn sa'id سمع الشعبي shi abdul malik ibn sa'id din nan shine da ibn abjar din nan ya faɗe shi da sunansa can kuma ya faɗe shi da nisbarsa سمع الشعبي sun ji amir sha'bi yukhbiru yana ba da labari daga mughirata bin shu'ba قال سمعته على المنبر yace na ji shi akan mimbari yana ɗaukaka hadisin ya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال وحدثني بشر بن bishir ibn al-hakam kuma bishir ibn al-hakam ya karanta min hadisi wannan lafazin da zan kawo nasa ne قال حدثنا سفيان بن عيينة na'am قال حدثنا مطرف na'am وابن أبجر na'am سمع الشعبي sun ji a sha'abi yana cewa سمعت المغيرة na ji mughirata bin shu'ba يخبر به الناس yana ba ma mutane labari da shi akan mimbari قال سفيان sufyan ya ce رفعه rafa'ahu ahaduhuma ɗayan su ya ɗaukaka hadisin وراه ابن أبجر ina ganin ina zaton ibn abjar ne قال سأل موسى ربه ya ce musa ya tambayi ubangijinsa أدنى أهل الجنة منزلة wanne ne mafi karancin 'yan aljanna a daraja قال هو رجل ya ce mutum ne da zai zo bayan an shigar da 'yan aljanna cikin aljanna فيقال له ادخل الجنة sai a ce masa shiga aljanna فيقول أي رب sai ya ce ya ubangiji na لو قد نزل الناس منازلهم ta ya zan shiga aljanna alhali kowa ya kama gidansa وأخذوا أخذاتهم kowa kuma ya karɓi abin da aka bashi abin karɓarsa قال له أترضى أن يكون لك مثل ملك malikin min mulukin duniya ya ce to ka- zaka- zai faranta maka abu a ya zamanto ya kasance a gare ka kwatankwacin mulkin ma- ɗaya daga cikin sarakuna ɗaya daga cikin basaraki ma- masu mulki daga cikin masu mulkin duniya فيقول رضيت ربي sai ya ce na yadda ya ubangiji na ويقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله ya ce to kana da wannan da kwatankwacinsa da kwatankwacinsa da kwatankwacinsa da kwatankwacinsa قال في الخامسة sai ya faɗa a ta biyar ɗin رضيت ربي sai ya ce na yadda ya ubangiji na يقول هذا لك sai وأشهد a ce to wannan naka ne da goma tamkarsa
ولك ما اشتهت mashtahat nafsuka نفسك kuma duk abin da ranka yake so naka ne ولذت عينك kuma duk abin da idanunka suke jin daɗi da ganinsa da shi فيقول ربي naka ne sai ya ce na yadda ya ubangiji na amince قال ربي فأعلاه منزلة sai annabi musa ya ce to ya ubangiji na wane ne kuma ya fi su ɗaukakar daraja قال أولئك الذين عرضت غ- غرست غرست كرامة ula'ikan ladina arattu sai ya ce waɗannan su ne waɗanda na zaɓe su ai istafaitu waktartu su ne waɗanda na zaɓe su غرست كرامتهم بيدي biyadi biyadayya بيدي na biyadi kai a biyadi na dasa bishiyoyin inubinsu da hannuna وختمت عليها kuma na yi musu hatama na yi musu alama فلم تر عين don haka idanu bata gansu ba ولم تسمع kunne basu- ba- ba- kun- kunne bai ji ba ولم يخطر على kuma القلب bai ɗarsu akan zuciyar dan akan zuciyar wani hali- wani mutum ba قال ومصداقه كتاب كتاب fi kitabillah abinda yake gaskata wannan yana cikin littafin Allah azza wa jalla fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun karanta aya har karshen ta wani rai bai san abinda aka boye musu ba na daga masan- a- a- sanyin idaniya نعم. قال حدثنا أبو كريب ce abu kurayb ya karanta mana hadisi حدثنا عبيد الله الأشجعي a- a ubaidullah al-ashja'i na'am عن عبد الملك بن أبجر daga abdulmalik ibn abjar قال سمعت الشعبي ya ce na ji ash-sha'abi yana cewa سمعت المغيرة بن شعبة na ji mughirata bin shu'ba يقول على المنبر yana faɗi akan mimbari إن موسى عليه السلام hakika musa alaihi salam ya tambayi ubangijinsa ya tambayi allah azza wa jal أن أخص أهل الجنة akan wato mafi karancin wato mafi a zahirinsa mafi wulakanci yan aljanna dan alkhasis alkhasis shine wani abu wanda yake ba komai ba wato wa- wa- ma- mafi koma bayan yan aljanna eh a ba bakhs ba Eh, al- a- a- shi shine aka- daga nan ake cewa alkhasis wato abin da yake wulakantacce Mm. na'am أنا أخص أهل الجنة من daga mafi koma bayan 'yan aljanna من a arabo نعم وساق الحديث ya kwararo hadisin da kwatankwacinsa
قال حدثنا محمد بن عبد الله ibn numair na'am قال حدثنا أبي abdullahi ibn numair قال حدثنا الأعمش na'am عن an al-ma'rur ibn suwaid daga al-ma'rur ibn suwaid عن أبي ذر daga abu dhar قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce إني لا أعلم آخر أهل الجنة دخول الجنة ni hakika na san karshen 'yan aljanna da yake shiga aljanna وآخر أهل النار خروجا منها da kuma karshen 'yan wuta da zai fita daga cikinta رجل مؤتى به يوم القيامة mutum ne da za a zo da shi ranar alkiyama فيقال اعرضوا عليه sai a ce masa صغار ذنوبه ku bijira wato ku nuna masa ƙananan zunubansa وارفعوا عنه كبارها warfa ku ku- ku kuma ɗauke ku ɗauke masa manya-manyan وتعرض عليه صغار sai a bujiro masa da ƙananan zunubansa قالوا علمت يوم كذا وكذا وكذا وكذا a ranar a ranar kaza da kaza ka aikata kaza da kaza وعلمت يوم كذا a ranar kaza da kaza ka aikata kaza da kaza فيقول نعم sai ce haka ne nayi لا يستطيع أن ba zai iya inkari ba ba zai iya cewa bai yi ba وهو مشفق من كباره yana jin tsoron manyan manyan zunubansa أن تعرض kananan aka nuna masa yana jin tsoron kar a kawo manyan ويقال له sai a ce masa فإن لك مكان كل سيئة حسنة to kana da a maimakon kowace mummuna da ka yi guda ɗaya kana da kyakkyawa ɗaya يقول ربي قد علمت أشياء لا sai ce ubangiji na ya ubangiji to ai akwai waɗansu da na aikata ban gansu ba ban gansu ba a nan hahuna لقد رأيت رسول الله صلى الله ya عليه وسلم ce hakika na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi dariya حتى بلغ نواجذه ha haƙoransa fiƙa suka bayyana saboda yadda ya dara bakin nasa sallallahu alaihi wasallam an ɗauke manyan ba a nuna masa ba da aka ce masa ƙananan ga masirinsu kowace ƙarama guda ɗaya ta a matsayin kyakkyawa ɗaya ce sai ce to akwai akwai waɗansu ba ban gansu ba. da akwai yana jin tsoron kada a bayyana masa ya ɗauka halaka ce Allahu akbar wa kulikal insanu ajula na'am قال وحدثنا أبو نمير Ai, ah, na'am ibnu numair muhammad قال حدثنا أبو معاوية نعم.
وكيع.
na'am حاء suka hawa ya hawwala isnadin قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة na'am قال حدثنا وكيع na'am حاء ya sake hawwala sanadin قال وحدثنا أبو كريب na'am قال حدثنا أبو معاوية كلاهما na'am عن العامش dukkaninsu daga al'amash بهذا الاسم da wannan isnadin قال to وحدثنا sai tar- ah, ya za ku yi da abin nan din an anar a'amash Hmm? an anar a'amash a wannan hadisin wato imam muslim baya ganin ta illa ba zahiri baya ganin a'amash watakila tadlisinsa illa ne Hmm? ba mutaba'a eh to sai dai yan hadisin a cikin mutaba'at ne amma wannan dai a a, wannan dai ba mutaba'a sai dai ya zamanto sai dai shahidi bil ma'ana ba shahidi bil lafzi ba abin mamaki ba inda na gashi dai har yanzu dai ban ga inda a amashe bayyana da tahdith ba da biyu dukkaninsu da an anar amash kuma ba inda sha'uba ya rawaito daga amash din sai ku binciko wannan wannan maha- hadisin mahall bahas na'am sai dai kawai kamar yadda kamar yadda Alhaji Hamza kake faɗa sai dai in ya dauke shi kan cewa wannan a cikin shawahid ne Mm. na'am قال حدثني عبيد الله بن سعيد na'am وإسحاق بن منصور كلاهما na'am عن روح daga Rauh ibn Ubada قال عبيد الله Ubaidullah yace حدثنا روح بن عبادة Rauh ibn Ubada al-Qaisi قال حدثنا ابن جريج Abdul Malik kenan Abdul Malik ibn Jurayj قال أخبرني أبو الزبير yace Abu Zubair ya garanta min hadisi أنه سمع جابر بن cewa shi ya ji Jabiru dan Abdullahi يسأل عن anil wurud ana tambayarsa akan al wurud wato kwaro- gangarowa ta kan wuta wa in minkum illa wariduha shine al wurud da ake faɗa ƙetare siradi فقال نجيء نحن يوم القيامة yace za mu zo mu ranar alkiyama عن كذا وكذا daga kaza da kaza انظر أي ذلك فوق الناس a yana nufin a a ai fauƙan nas wato a unzur yana nufin ai za mu zo fauƙan nas ta saman mutane ai yana nufin zalika fauƙan nas wato zuwan namu saman mutane قال فتبع الأمم بأطوان
bi authaniha sai a kirawo al'umomi da gumakan da suke bauta ma ومن كانت تعبد الأول فالأول wa ma kana ta'budu da abinda take suke bauta ma al-awwalu fal-awwal na farko sannan na farko ثم يأتينا ثم يأتينا ربنا بعد ذلك sannan ubangijinmu ya zo mana bayan nan فيقول من تنظر sai ya ce wa kuke sauraro فيقول sai su ce muna sauraron ubangijinmu ne فيقول أنا ربكم sai ya ce ni ne ubangijinku يقولون حتى ننظر إليك har sai su ce a har sai sai mun ganka فيتجلى لهم sai ya bayyana a gare su yana dariya قال فينطلق بهم sai ya tafi da su
ويتبعونه wa yattabi'unahu ويتبعونه su bi shi ويعطى كل إنسان منهم منافق
munafiqun munafiqin aw mu'minin nura a ba ma kowane mutum ɗaya daga cikin su munafiki ko mumini a bashi haske ثم يتبع- ثم يتبعونه sannan su bi shi وعلى جسر جهنم كلاليب a cikin wa akan a doron bayan wato gadar jahannama kalalib kalalib wato su ne kugiya وحسكم تأخذ من شاء wa hasakun da kaya ta ahudu man sha Allah tana suna suna ɗauke suna fauce wanda Allah ya so ثم يرفع أمور المنافقين
a thumma yutfa'u nurul munafiqin sannan sai a bice da hasken munafikai a cikin su ya tafi ثم ينجو المؤمنون
sannan sai mumine su tsira su sa- su su ketare فتنجو أول أول زمرة farkon jama'ar da za ta tsira da za su tsallake ووجوه wujuhuhum kal qamar haf- fuskokinsu saboda haske kamar wata ne al- a daren cika سبعون ألفا لا يحاسب dubu saba'in ba a hisabi a gare su babu hisabi a gare su ثم الذين يلونهم sannan waɗanda suke bin su
كأدواء ka abuwa inajimin fis sama kamar hasken mafi kyallin wato mafi hasken tauraro a sama ثم كذلك sannan ka- sannan kamar haka ثم تحل الشفاعة sannan a shafa'a ceto ta tabbata حتى يخرج sai su yi ceto har sai da duk an fitar da wanda ya ce la ilaha illallah daga har sai wanda ya ce la ilaha illallah ya fita daga wuta وكان في قلبه من الخير ما ين- ma ya zinu sha'iratan alhali a cikin zuciyarsa akwai na daga alkhairi abinda yake nauyin kwayar sha'ir kwayar alkama فيجعلون بفناء بفناء الجنة sai a sanya su a filin aljanna ويجعل أهل الجنة sannan sai 'yan aljanna su haɗu suna suna tar- wato suna yayyafa musu ruwa حتى ينبتوا نبات الشيء fisail har sai sun tsoro irin tsurowar abu a cikin ruwa wanda yake kwarara ويذهب براقه a kunansu ya zamanto ya tafi
ثم يسأل حتى تجعل sannan ya ya rinka tambaya shi wanda yake na ƙarshen har sai an sanya duniya a gare shi عشرة أمثال da goma, da goma tamkarta tare da ita
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة na'am قال حدثنا سفيان بن عيينة na'am عن عمرو daga amr ibn dinar سمع جابرا يقول cewa ya ji jabir ibn abdullahi yana cewa سمعه من النبي صلى ya ji shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam bi udhnihi da kunnansa yana cewa الله عليه وسلم يخرج ناسا من النار Allah zai fitar da waɗansu mutane daga wuta ويدخلهم الجنة sai ya shigar da su aljanna na'am قال وحدثنا أبو الربيع hadda abu rabi' az-zahrani قال حدثنا حمار بن زيد na'am قال قلت لعمرو بن دينار yace na ce ma amr bin dinar أسمعت جابر بن عبد الله shin kaji jabiru dan abdullahi yana cewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة lalle Allah zai fitar da waɗansu mutane daga wuta da ceto قال نعم ya ce na'am na ji shi ga wannan yana daga cikin ruba'iyat ruba'i Mm, tsakanin imam muslim da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum hudu shine a'ala da muslim zai kai Mm. na'am قال حدثنا حجاج بن الشاعر na'am قال حدثنا أبو أحمد الز- abu ahmad az-zubairi قال حدثنا قيس بن سليم na'am al-ambari قال حدثني يزيد الفقير na'am yazidu al-faqir ya karanta min hadisi قال حدثنا جابر بن عبد الله yace haddathana jabir ibn abdullahi قال قال ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce إن قوما يخرج lalle waɗansu mutane za a fitar da su daga wuta يحترقون فيها suna ƙonuwa a cikinta إلا دارات وجوههم sai wato kewayen a, a fuskarsu حتى يدخلون الجنة har sai sun shiga aljanna dara shine abinda a, a wato kewayen fuska ba ba ba ba atharu sujud ba nan ya ce daratul wujuhi fahiya jam'u dara wa hiya ma yahitu bil wajhi min jawanibihi wa ma'anahu anna an-nara la ta'kulu daratul wajhi litakuna mahall li- ah, litakuna mahall as-sujud wa qa'a huna illa darat daratul wujuh wa sabaqa fil hadith illa mawadi' as-sujud wa sabaqa hunak al-jam'u bainahuma to kayfa al-jam'u bainahuma sai mun binciko mun ga ya ce ya yi mana ihala zuwa zuwa zuwa wancan hadisin mun tuna mun tuna shi la athar sujud eh na'am a ya yi jam'i tsakanin su tunda nan kaga zahiri daratul wajhi ce can kuma athar sujud to wanne ne bari mu ga ko wani zai eto wanda zai iya ciro daukowa inda yake da Allah ya dauko أثر الس- حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود ظاهر هذا أن النار لا تأكل جميع أعضاء السجود السبعة التي يسجد الإنسان عليها وهي الجبهة واليدان والركبتان والقدمان وهكذا قاله بعض العلماء وأنكره القاضي إياد رحمه الله وقال المراد بأثر السجود الجبهة خاصة والمختار الأول فإن قيل قد ذكر مسلم بعد هذا مرفوعا أن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات الوجوه فالجواب أن هؤلاء القوم مخصوصون من جملة الخارجين من النار بأنه لا يسلم منهم من النار إلا دارات الوجوه وأما غيرهم فيسلم جميع أعداء السجود منهم أملا بأموم هذا الحديث فهذا الحديث عام وذلك خاص فيؤمل بالعام إلا ما خص إلا ما خص والله أعلم wato shi ya ɗauki a wancan hadisin cewar nassi ne ta akulun nara min ibn adam illa atharar sujud wuta tana cin ɗan adam illa gurabin sujada to ya fassara gurabin sujada da wurare bakwai ɗin nan da goshi da kan hanci da tafin hannuwa da gwiwa da gefen kafa to wannan kuma ha- hadisin illa daratul wujuh kewayen fuska shine wuta ba za ta ci ba cewa waɗannan sai ya ɗauke su akan cewa wannan khus- waɗannan ƙaumun khas keɓantattu ne su waɗannan su ne wanda Allah ya ba su wannan wuta ba za ta ci fuskar su ba amma dukkan sauran mumine wanda yake da imani a ma ya konu a cikin wuta banda wuraren da yake sujada da su shine jami'i an fahimci wannan maganar maganar cewa a nufisar salama ya ce duk wanda aka ce a duk wanda ne duk wanda aka ce shi wuta ba a saka shi ba a saka shi wuta da su ba yau da tawo
Mm.
an mai da shi kamar an mai da mutum an mai da mutum kamar wata aka ce ruwa ta kamar dutse girman mutum ya kai dutse Mm. eh to a yan aljanna ma yan aljanna ma ba za su shiga da wannan sifar ba a kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yan aljanna za su shiga aljanna a bisa halittar annabi adam toluhum sabo a- a 30 zira'an tsawon su 60 zira'an 60 zira'an wanda wani zake cewa 30 zira'an saboda tunda na karanta hadisin ya shiga raina cewa mita 30 saboda zira'i biyu mita ɗaya kenan shi sa 30 ta zo mai 60 zira'an haka ne tsawon kaga mutumin da yake tsawon mita 30 wane hasumiya hasumiyar harami fa mita 18 ce eh mm al-haramul makki Mm. na'am na'am
حدثنا حتى بن الشاعر na'am
قال حدثنا الفضل بن بكير na'am قال حدثنا ابو عاصم abu asim annabil يعني محمد محمد بن ابي ايوب
to ya'ani muhammad bin ayyub to ka gani ashe ba annabil din bane shi yasa ya fassara shi na'am قال حدثني يزيد الفقير haz yazid al-faqir ya karanta min قال كنت قد شغفني رأي من رأي من رأي الخوارج ni na kasance wani ra'ayi daga cikin ra'ayoyin al-khawarij wato ya ya kama zuciyata فخرجنا في عصابة في إصابة sai muka fita a cikin wata jama'a ذوي عدد ma'abuta adadi نريد أن na hujja muna nufin mi hajji ثم نخرج على على الناس sannan mu ɗauki makami mu farma mutane to su yi hajji sannan su ɗauki makami su yaƙi mutane a hajji alhazai a gani مررنا على المدينة ya ce famarar na alal madina sai muka zo ta- sai muka shigo sai muka wuce ta madina
فإذا جابر بن عبد الله sai ga jabiru dan abdullahi yana sa- yana yi ma mutane yana karanta ma mutane hadisa hadisi جالس إلى سرير jalisan جالسا yana mai- yana zaune mai kishin gida a al'amudi sariya عن رسول الله صلى الله عليه وسلم daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال فإذا هو قد ذكر jahannamiyin sai gashi ya ambaci yan jahannama قال فقلت له sai na ce masa يا صاحب رسول الله صلى ya kai ma'abucin ya kai sahabin manzon Allah sallallahu alaihi الله wasallam الذي يحدثون tuhaddithuna يحدثون menene wannan abin da kuke ba da da kuke ba da labarin sa والله يقول Allah yana cewa إنك من تدخل النار فقد أخزيته lallai haƙiƙa duk wanda ka shigar da shi wuta ka kunyata shi أو كلما أرادوا أن da kuma Allah ya ce kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha ko yaushe suke nufin su fita daga cikinta sai a mayar da su cikinta فما هذا الذي تقولون to menene wannan abin da kuke faɗa cewa wai akwai waɗansu 'yan jahannama da za su fita ga abin da Allah ya faɗa قال أتقرأ القرآن sai ya ce masa kana karanta alqur ka karanta alqur'ani kana karatun alqur'ani قلت نعم ya ce na'am قال فهل سمعت بمقام محمد عليه السلام shin ka ji ambaton makamin annabi Muhammad alaihi salam الذي يبعثه yana nufin ya'ani alladhi yab'athuhu Allahu fihi yana nufin wanda Allah zai tayar da shi a cikin sa قلت نعم nace eh na'am قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم al-mahmud to shine makamin Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin yabo الذي يخرج الله به من يخرج wanda da shi ne Allah zai fitar da shi zai fitar a da shi zai fitar zai fitar da wanda zai fitar da shi wannan makamin قال ثم نعتود الصراط sannan ya ya sifanta yadda ake san- yadda za a- a- a wato sanya bu- a kafa siradi ومر الناس عليه da wucewar mutane a kansa قال وأخاف ألا أكون أحفظ أحفظ ذاك ya ce ni ina jin tsoron ya zamanto ban haddace wannan ba قال غير أنه قد زعم sai dai ya faɗa sai dai an sai dai shi kad za'ama ya ce domin za'am anan bi ma'ana qala
أن قوما cewa waɗansu mutane yukh- yakhrujuna minan nar suna fita daga wuta بعد أن يكونوا فيها bayan sun kasance a cikinta فيخرجون yana nufin za su fito daga cikinta عيدان الصم ka ka annahum idanus samasim ay id- idanus samasim eh, eh, samasim jam'u simsim wa huwa hadha simsim al-ma'ruf alladhi yustakhraj minhu shayraj qala al-imam abu sa'dat al-mubarak eh, eh, ibn al-jazari معناه والله أعلم أن السماسم جمع سمسم وإيدانه تراها إذا قلعت وتركت في الشمس ليؤخذ حبها دقاقا س- سوداء كأنها مترقة wato karan ah, karan sim riɗi karan riɗi in aka sanya shi in aka shanya shi haka yake baki to mm, haka yake ko ya ce kamar karan riɗi
قال فيدخلون نهرا من sai su shiga cikin wani wata korama daga cikin koramun aljanna يغتسلون فيه sai su yi wanka a cikinta يخرجون كأنهم alkarati sai su fito kai ka ce wato takarda ce saboda haske saboda fari
فرجعنا وقلنا sai muka koma ويحكم wato da sun fito za su tafi su yi jihadi ويحكم Fa- fa- faraja na sai muka koma kulna muka ce wai hakun ku me- me- ya ce kai can ku ku على رسول الله kuna tsam- kuna ganin wannan tsohon zai yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam karya ne أنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد sai muka koma wallahi na rantse da Allah ba wani daga cikinmu wanda ya fita sai mutum ɗaya أو كما قال أبو نعيم aw kama kala abu nu'aym ko kamar yadda abu nu'aym ya faɗa al-fadl ibn dukay ga illar illar hawarij tun zamanin sahabbai sun bayyana na'am To ai ga zama ne ya san su eh sun gamsu ne da bayani.
a sun gamsu ai su gani suke yi duk wanda ya sabo dan wuta ne kuma duk wanda ya shiga ba zai fito ba saboda haka kenan su wannan sai yasa su suka gane kan cewa ashe aqida su kuskure ce cewa mutum zai iya yin sabo kuma Allah ya yafe masa ya fitar da shi daga wuta saboda haka tunda ku haka ne ta za a yi su kashe shi ba kafiri bane kenan to shine a ba faɗi daga ina suke ba amma eh, shi yazid alfaqir yawanci dai da yazid alfaqir bari mu ga tarjamarsa da ya ambace shi ko da sunansa cikakke yazid alfaqir a wancan isnadin ku dan dubo mana inda ya ambace shi yazid alfaqir da ya ambace shi a wani ha- hadisin da ya wuce can baya yazid alfaqir ba يزيد ابن صهيب الكوفي أبو عثمان المعروف بالفقير بفتح الفاء بعدها قاف قيل له ذلك لأنه كان يشكو فقار ظهره أم، الكوفي كوفيني ثقة من الرابعة آه. الفقير بنا فقر بني نفقار الظهر متيون كشمبايا نعم نعم ثقة من الرابعة أي من طبقة الرابعة أو جن ابن حجر صغار التابعين كنا الرابعة آه، الرابعة أوساط التابعين إيه، أوساط التابعين إيه، المخضرمون سنة فرقو آه، سنة الت- آه، الثانية كبار التابعين الثالثة الصحابة سنة الطبقة الأولى مم. مم. ga inda ya ce nan ai a cikin mukaddimar tasa as-sahaba Mm, a- a wannan a- yawa as-sahaba ala ikhtilafi maratibihim athaniya tabaqatu kibar at-tabi'in fa in kana muhadraman sarrahtu bidhalik الثالثة الطبقة الوسطى من التابعين كالحسن وابن البصري الرابعة طبقة تليها جل روايتهم عن كبار التابعين كالزهري وقتادة الخامسة الطبقة الصغرى منهم الذين رأوا الواحد والاثنين ولم يثبت لبعضهم السماء من الصحابة كالعمش نعم مم. نعم
حدثنا حباب بن خالد العزدي na'am قال حدثنا حماد بن سلمة na'am عن أبي عمران daga abu imran وثابت da thabit عن أنس بن مالك daga anas ibn malik أن رسول الله صلى الله cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce يخرج من النار أربعة mutum hudu za su fita daga cikin al- wuta فيعرضون على الله sai a bijirar da su ga Allah فيلتفت أحدهم sai ɗayan su ya waiga ga ɗayan أي رب sai ya ce ya ubangiji إذ أخرجت إذا id أخرجت akhrajtani minha to tunda ka yayin da ka fitar da ni daga cikinta لا تعلني فيها kada ka mayar da ni cikinta ينجيه الله منها sai Allah ya tsirar da shi daga cikinta
قال حدثنا أبو كامل na'am عبد بن حسين الجحدري
na'am daga na'am ah, daga Fudail ibn Hussein al-Jahdari ومحمد بن عبيد العمر al-Ghubari الغبري na'am واللفظ لأبي كامل نعم قال حدثنا أبو عوان قال حدثنا أبو أوانا أنا- قال
نعم حدثنا أبو عوان eh, da shi Abu Kamil da Muhammad ibn Ubaid na'am Qatada.
daga Qatada daga Anas na'am أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce يجمع الله الناس يوم القيامة Allah zai tara mutane ranar alkiyama يحتمون لذلك sai su shiga cikin damuwa saboda wannan taro alhumum kenan قال ابن عبيد ibn Ubaid ya ce ويلهمون لذلك sai a cikin- sai a kimsa musu wannan wato a kimsa musu yin ce- neman ceto fa yaqulun استشفعنا law istashfa'na ala rabbina to da to, to ba ma ba ma nemi ceto ba a wajen ubangijinmu حتى يرحنا min makanina hadha hatta yurihana min makanina hadha har ya hutar da mu daga wannan ma- matsayi namu قال فيأتون آدم yace sai su zo wajen adama sallallahu alaihi wasallam فيقولون sai su ce أنت آدم kai ne adam abul khalqi uban halitta خلقك الله بيده Allah ya halicce ka da hannunsa فقد فيك من روحه ya busa daga ruhinsa a cikinka وأمر الملائكة فيسجدون fasajadu lak ya hori mala'iku ya umarci mala'iku suka yi maka sujada اشفع لنا عند ربك ka nema mana ceto wajen ubangijinka حتى يريحنا har ya hutar da mu daga wannan matsayi daga wannan tsayi daga wannan bigire namu فيقول لست هنا sai ya ce lastu hunakum ni ba mai wannan bane a- ni ba mi ba wannan ba ba mai wannan bane فيذكر خطيئته sai ya ambaci kuskurensa wanda ya samu فيستحي ربه به sai ya ji kunyar yana jin kunyar sai ya- ya- ya ya ji kunyar haduwa da sai ya ji kunyar ubangijinsa daga gare ta ولكن أوتوا نوحا sai ya ce musu sai amma ku je wajen nuhu أول رسول بعثه الله تعالى farkon manzo da Allah ya aiko shi kun ga wannan shine hujjar cewa annabi nuhu shine awwalur rusul qala yace fa yatuna nuhan sallallahu alaihi wasallam sai su zo ma annabi nuhu sallallahu alaihi wasallam sai ce na'am kamar kun- kafin da ya yi kasance idris alayhi salam to ai shi annabi ne ba rasul ba eh ba cikin rusu a baya cikin rusul ba a ce a innahu kana siddiqan nabiyya Eh. amma annabi nuhu shine awwalur rusul Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. ya ya- eh, nawawi ya kawo maganar sabani akan Idris din akan maganar cewa ko shine ta ya za a yi jam'i tsakanin sa da cewa annabi Idris ya zo kafin annabi nuhu amma za ka fita daga cikin wannan kace shi annabi ne ba rasul ba na'am فيأتون نوحا صلى الله عليه وسلم sai su zo ma nuhu sallallahu alaihi wasallam فيقول لست هنا sai ya ce ni ba ma'abucin wannan ba ni ba ahali ba ne ga wannan فيذكر خطيئته sai ya ambaci kuskurensa wanda shi ma ya yi فيستحي ربه به sai ya ku- sai ya ji kunyar ubangijinsa daga gare ta إبراهيم صلى الله sai ya ce amma ku zo ma ibrahim sallallahu alaihi wasallam الذي اتخذه الله خليلا wanda allah ya rike shi ba daɗi فيأتون إبراهيم صلى الله sai su zo ma ibrahim sallallahu alaihi wasallam sai ya ce lastu hunakum ni ba ma'abucin ni ba ahali ne ga wannan ba sannan shi ma ya ambaci kuskurensa wanda ya wanda ya yi فيستحي ربه به sai ya- sai ya ji kunyar ubangijinsa daga gare ta ولكن أوتوا موسى ya ce sai ya ce amma ku je wajen musa sallallahu alaihi wasallam كلمه الله wanda allah ya yi zance da shi وآتاه التوراة kuma ya bashi attaura قال فيأتون موسى ya ce sai su zo ma musa alaihi salam sai ya ce lastu hunakum ni ba a- las ay lastu ahlan lidhalika ni ba ma abu ni ba ahli bane ga wannan ويذكر خطيئته ya ambaci shi ma kuskurensa wanda ya yi يستحي ربه sai ya ji kunyar ubangijinsa daga gare ta وصوت عيسى ya ce amma ku je wajen isa ruhullahi ruhun allah وكلمته da kuma kalmar allah ويأتون عيسى sai su zo ma isa ruhullah وكلمته da kuma kalmar allah فيقول sai ya ce lastu hunakum ni ba ma abucin wannan bane
كلمة محمدا صلى ku je waje- ku je ma Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa da an gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa da kuma abin da ya jinkiri قال قال رسول الله صلى الله عليه ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai su zo min وسلم أستعظم على- على ربي sai in nemi izini wajen ubangiji na fayu uzanuli sai a bani izini فإذا أنا رأيته idan na gan shi
وقعت ساجدا sai in faɗin na mai sujada فيدعو فيدعوني ما شاء الله sai ya kyale ni ila gwagwadon yadda Allah ya so فيقال sai ya- sai a ce يا محمد ya muhammad irfa rasa daga kanka قل تصنع ka faɗa a saurare ka قل تعطى ka tambaya a baka اشفع تشفع ka nemi ceto a baka ceto فأرفع رأسي sai in ɗago kaina أحمد ربي sai in gode ma in yi yabo ga ubangijina da yabo da ubangijina zai koya mun shi وأشفع sannan in nemi ceto
فيحد لي حد sai a iyakance min iyaka وأخرجه من النار sai in fitar da su daga wuta أدخلهم in الجنة shigar da su aljanna ثم أعود sannan in dawo فأقع ساجدا in faɗi ina mai sujada فيدعني ما شاء الله sai ya kyale ni iya gwargwadon yadda ya so ya kyale ni ثم يقال sannan a ce ارفع رأسك daga kanka ya muhammad قل تصنع ka ji ka faɗa a ji a saurare ka سل ka تعطى tambaya a baka اشفع تشفع ka nemi ceto a baka ceto فأرفع sai رأسي in ɗago kaina فأحمد أحمد ربي sai in yi yabo ga ubangijina da yabo wanda yake koya wanda zai koya min shi ثم أشفع فيحد لي حد sannan sai na yi ce na nemi ceto sai a iyakance min iyaka فأخرجهم من النار sai in fitar da su daga wuta وأدخلهم in الجنة shigar da su aljanna قال فلا أدري ya ce ban sani ba a na ukun ne أو في الرابعة ko a na hudun ne قال فأقول يا sai in ce ya uban ya ce sai in ce ya ubangiji na ما بقي في النار babu wanda ya ya saura a cikin wuta حسبه man habasahu alquran sai wanda alqurani ya tsare shi أي وجب عليه الدخول ai wanda dawwama ta tabbata a kansa قال ابن عبيد ibnu ubaid ya ce a wata riwayarsa قال قتادة qatada ya ce أي وجب عليه الدخول ai wanda dawwama ta daw- ta wajaba a kansa to shi yasa waɗansu suka yi jam'i da wannan hadisin da wancan hadisin lam ya'malu khairan qab da kan cewa bayan imani eh wancan hadisin da muka karanta din nan lam ya'malu khairan qab wanda mutane da dama duk an tashi ana cewa a'a wannan ku haka ne Na'am. na'am to sai mu tsaya nan ko اللهم صل على محمد وآل محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك